الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka na wannan rana ta alhamis sha uku ga watan rabi'un thani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1446 za mu ci gaba da karatu a ilimin nahau a littafin muna a turfa fin nahawi a turfatu fin nahawi wallafar babban malami al'imam ibn abdulhari rahimahullahu ta'ala a wannan darasi shine darasi na uku muna nan cikin babul ma'urabi wal mabani e muna can ƙarshen babin da mali yake cewa wa yubna lismu idza ashbaha al harfa aw tadammana ma'anahu kan wannan gaba za mu sake komawa a kanta saboda mu ƙara bayani mali yace shi suna to akan akan gina shi ma'ana zai zamo ginanne a ƙarshen su ta yadda wato halinsa baya canzawa fuska ɗaya ke zuwa da ita a lokacin da iza a shi bahal harfa in aka samu kamanceceniya tsakaninsa da harafi auta don mana ma'anahu ko kuma ya ɗauki ma'ana harafi wato kamanceceniyar da yake nufi ma'ana ta fuskar aza shi sunan sai aka ga kuma ya yi kama da yadda ake aza harafi asali harafi ya zo da wasali abin nan harafi ɗaya shi ne asalin harafi to sai muka samu suna shi ma ya zo da irin wannan siga ɗin to sai mu ba shi hukuncin harafi ta fuskar gini ba ma'ana ba saboda wannan kamanceceniya wani zubin kuma za mu samu suna ya yi kama da harafi amma ta fuskan ma'ana ta fuskan ma'ana suka yi tarayya ba ta fuskar wada'i ba to shi ma sai a riskar da sunan ga harafi shi ma sai ya zama ginanne tunda an ce haruffa gaba ɗayansu ginannu ne na fatar an gane yawwa to shi abin da shi ibnu malik kamar yadda muka yi ishara a wancan darasi ya faɗa a littafinsa al-khulasa duka ya kawo aujuhu na kamanceceniya tsakanin suna da harafi sun kai wasu na kawo su guda shida wasu guda biyar shi sai ta kaita ga guda hudu ya ambaci ashabahul wada'iyyu ya ambaci ashabahul ma'anawiyyu sannan ya ambaci ashabahul niyabi sannan ya ambaci ashabahul liftiƙari to wannan guda hudu su ya ambata to wasu malamai suna karawa da ashabahul ihimali eh ashabahul ihimali sannan wasu na karawa da ashabahul jumudi ashabahul ihimali a shine kamar abin da ake samu na wasu huruf da ake bude surori da su irin su alif lamim irin su nun an gane da makamantansu to waɗannan duk da akwai saɓani na malamai malaman na hau su waɗannan haruffa da ake buɗe surori da su shin sunaye ne ko dai haruffa ne to zance mafi inganci dai haruffa ne a sunaye ne an gane to kamancece ne yadda suka yi da haruffa tun da asali harafi shi la ya amalu wa la yi umalu alaihi harafi bai aiki kuma ba aiki a kansa a gani shi ne ma'ana al'ihimali ɗin shi kawai zaune yake kara zube to su ma waɗannan haruffa na farkon alif lamim sai su malamai suka ce ba su aiki an gani kuma ba a aiki a kansu za ka ga haka suke kawai ba za ka ce da su mansubai ba ne don ba abin da ya musu nasaba ba za ka ce da su marfu'ai ba ne saboda ba abin da ya musu rafa ba za ka ce da su majarurai ba ne saboda ba abin da ya musu jarra an gane kawai haka haka suke to saboda irin wannan kamanceceniya da za ka iya samu ga sauran huruf an gane to shi yasa sai aka aka riskar da su wannan ashabahul jumudi shi kuma za ka ga harafi ba a tasniyarsa sannan ba a jam'insa an gane? to sai muka samu suna shi ma yana da wannan sifa ɗin yana da wannan jimudin ba zai a mai da shi biyu ko abubuwa da yawa ba to sai a riskar da shi aga an samu kamanceceniya ta jimudi yawwa kaga a shabahul wada'i shi ne muka ce wanda ya kama da wajen azawa yawwa kamar ta'ud damiri da ake samu eh tu ko ta ko ti to kaga suna ce kuma harafi ɗaya ne to kaga ta yi kama da harafi wajen wazayi to shi yasa ta zamo ginanna ta zamo ginanna to akwai ashabahul ma'anawi wanda su ne mala ya kawo mana anan sai aka samu sunaye su kuma sun yi kamanceceniya da haruffa wajen ma'ana a gane daga cikin ma'anar akwai alistifham tambaya tambaya asali to ita tambaya haruffa ake azawa a yi amfani da su tun da abu ne na ma'ana an gane kamar yadda aka in ana son a yi annafiyu korewa za ka ga duka huruf ne duka haka in ana son a yi annahayu hani za ka ga haruffa ake kawowa to da hani da korewa da alistifham duk abu ɗaya ne kamar yadda waɗancan suka samu haruffa to shi ma istifhami ya kamata ya samu harafi to sai laraba kuma ba su yi wannan ba sai suka ɗauko haruffa a suka ɗauko wasu sunaye sai suka aza su a wajen istifhami neman ka fahimci wani abu to shi ne kam da ya kawo a farko da kuma kaifa za mu duka na istifhami ne an gane yawwa misali kam malan afattahu an gane ko kam kutuban hafistahu ko fahimtaha hafistaha littattafai nawa ka haddace ko ka fahimta to kaga wannan istifhami ne mafi kyau a kawo harafi to sai laraba ba su kawo sai aka kawo sunaye eh a gane tunda akwai hamzatul istifham ko akwai ta da ake amfani da ita ta tambaya kaga ita harafi ce ita wannan kam da kaifa duk sun yi tarayya an gane wajen wannan to shi yasa su ma suka zamo ginannu eh aka riskar da su wato da harufa saboda an samu ashabahul ma'anawi to da istifhami na ma'anawi ne an gane yawwa ba wai da motsin bakin mutum zaka fahimci tambaya yake ba da ma'ana ma'anar abin da ya faɗa na fatar an gane to sai shi ma harafin da sunan da ya kawo na ha'ula'i an gane shi za mu ga ismul ishara ne shi kuma ana ishara da shi ga wato jama'a waɗanda suke nesa sai ka ce da su ha'ula'i waɗancan to za mu ga da ishara da alistifam duka abu ɗaya ne dukansu amrun ne ma'anabu da hankali ake fahimtarsa an gane? to shi abin da ya shafi ishara laraba ba su ajiye masa harafi ba za ka ga duk abin da ake ishara da shi suna ne irin su haza irin su haza ne irin su hazihi irin su ha'ula'i za ka gansu duka sunaye ne su ake kira da asma'ul ishara shi yasa ba mu da huruful ishara kamar yadda ta al-istifham kashi biyu ne akwai wasu huruf an aza su don istifhami kuma akwai sunaye to amma a layin ishara wannan babu harufa amma kuma harafin ya kamata a kawo sai zan kuma laraba ba su kawo shi ba na fatar an gane to tun da wannan ma'anat harafi ya cancanta da ita kuma ba a kawo ba to kaga an samu kamanceceniya to shi yasa haula ya zamo ginanne na fatar an gane yawa za ka iya cewa haula tullabi ra'aitu haula tullab marartu bi haula tullab to zaka ga haula yana nan bai canza ba wannan shine ginin kamar yadda harafi ba zai taba canzawa ba fuska ɗaya yake da ita an fahimta to sai haisu da ya kawo wanda shi kuma yana da kamanceceniya ne da harafi ta fuskar jumudi saboda haisu ba a tasniyar shi an gane haisu zarafi ne yakan zo zarfu makanin wani lokaci yakan zo zarfu zamanin an gane yawwa misali kana iya cewa jalastu haisu jalasta na zauna inda ka zauna na fatar an gane yau to kaga ba gire kenan an gane yawwa shi yasa hadisi ittaqillaha haisu makunta eh to kaga nan yana shi yasa malamai suka ce duka ya kunshi zarfu zamanin da zarfu makani ka ji tsoron Allah a duk inda kake ka ji tsoron Allah a duk halin da ka samu kanka duk hadisin ya kunsa an gane duk yanayi ko na yalwa ko na tsanani ko daɗi ko rashin daɗi to ka ji tsoron Allah ka saba masa sannan duk inda kake ko a masallaci ko a makaranta ko a gidanka ko a kasuwa ko a gona ka ji tsoron Allah to don hadisin ya kunshi ma'anonin saboda haka ita sarfu din tana ɗaukar duka abubuwan abin nan haisu tana ɗaukar abubuwan duka guda biyu to saboda ba a tasniyarta a ce haisu guda biyu kamar yadda ba a tasniyar harafi kuma ba za ka yi jam'inta ba su ma harufa ba za ka yi jam'insu ba to shi yasa aka samu jumudi jumudi shine abu ya sandare bai juyawa shi ake kira da aljumud an gane to kaga ana ita haisu ta yi kama da harafi ba yadda za ka yi ka canza ba ko alifu misali ko ta'u yadda ka ganta haka take da irin su ila da makamantansu to wannan shi ne shi abin da shi ibn malik ya faɗa a baitocin shi walismu minhu ma'urabun wa mabni li shabahin min al-hurufi mudni ka shabahil wad'iyyi fi ismi ji'tana wal ma'nawiyyi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin ko? eh wa kafti ƙarin usila wa ma'urabul asma'i minhu wa ma'urabul asma'i ma ƙasalima li shabahin minal li shabahin la min shabahil harfi ko ka ardin wasu ma min shabahil harfi ka ardin wasu ma to wannan su ne baitocin suka kunsa e duka waɗanda abubuwa guda biyu sau da haka idan aka yi maka tambaya menene illar da ta sa wasu sunaye suka zamo ginannu to wannan su ne za ka kawo ce akwai ashabahul wada'i ashabahul ma'anawi ashabahu anniyabi na niyaba shi kuma mun san niyaba ko shi kuma ana kawo asma'ul af'al mun san asma'ul af'al ko hmm yawa irin su sa irin su ma irin su nazali da raki da makamantansu eh to wannan a su kuma sun yi niyaba ne akan fi'ili to inda suka yi kama da harafi za mu ga haruffa ta'amalu wa la yu'malu alaiha huruful jarri zaka ga suna aiki eh huruful jazmi suna aiki hurufun nasbi suna aiki amma ba aiki a kansu to haka su ma asma'ul af'al suna aiki amma ba aiki a kansu to ashabahun niyabi kenan ashabahul liftiqari shi kuma asma'ul mawsul ismul mawsul da ake kawowa to za ka ga yana da bukata zuwa ga jimla wadda ake kira da sila kamar yadda harafi shi ma yana da bukata in ka ce fi to yana da bukatar wani abu da za ka kawo gaba to haka in ka ce allah ziyai wannan to wannan me allati wannan allazani allatani kaga duk suna bukatar wani abu to kaga da allazi da fi da makamantanta sun yi me sun yi tarayya wajen aliftikar to wannan shi ne shi kuma al'ihimali an yi bayani a kansa haka aljimudi to wannan shi ne abinda malin ya kawo a nan kuma saboda lokaci nan za mu takaita saboda samu shi ma fi ƙihun ya shiga ba sai mun ƙware tayin ba akwai tambaya kamin mu shiga fi ƙihun wannan babin a haddace in ka haddace shi ka fahimce shi to ka gama da kasan abin da yake mabni a sunaye kuma kasan dalilan ginin sannan za a shiga fannin kuma al-mu'arabat akwai tambaya? na'am inda eh kunta kuma? eh eh zarfu makanin ke eh wannan na bayyare duk wurin da kuka samu kanku shi kenan ku juyar da fuskokinku zuwa ga alƙibla shi ne ka'aba eh to siyaki shi zai nuna maka zarfu zamanin take fa'idantarwa ko ko zarfu makanin amma kowanne takar zo akwai kuma inda za ta zo ta kunshi dukan kama wancan hadisin eh amma nan zarfu makanin eh insha Allah to wannan yana ƙara taimaka maka wajen fahimtar nas in ka fahimci kowace kalma kaza take nufi ga ma'anarta to wannan zai taimaka ma sai ka fahimci nas yadda ya kamata eh ina fatar an gane yawwa babu tambaya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh